أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب الإشارة إلى صلاة الأكبر باب الرسول في أوفي حيث هو صلى الأفضل ينفذ به هو صلى الأفضل
نعم قال يقول مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قال صلى الله عليه وسلم قال يأتي إنما مسلكم واليهود والنصارى يبدأ لا أفضل تاكو ليهود النصارى
رجل يسعى ولكم مالا kamar mutum ne da ya ɗauki ma'aikata su yi aiki
نعم فقال sai ce
من يعمل لي إلى نصف النهار waye zai min aiki aiki zuwa rabin rana نعم وعلى قراء وعلى قراءة amma kira in kira in kusa cewa kowane ma'aikaci duk wanda ya aiki nan aiki zuwa tsakiyar rana zan ba shi rana kira in daidai
عملت اليهود على قراءة قراءة Ya- yahudawa suka da za su yi aiki suka yi aiki bisa cewa za a biya su kira in daidai ثم عملت النصارى على قراءة قراءة daga baya aka ɗauki nasara cewa za su yi aiki zuwa la'asar su ma za a ba su kiraɗi kowa kowanne a cikinsu duk wanda ya aikin za a ba shi kiraɗi ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى sannan kuma ku ne wanda za su yi aiki tun daga sallar la'asar har izuwa a ce rana ta faɗi على قراءة قراءة amma kuma ku ladan ku ya ninka nasu za a ba ku kiraɗi biyu فغربت اليهود والنصارى da yahudawa da nasara suka ji wannan lada da za a ba ku ku da za ku yi aiki takaitaccen wakaci bai kai nasu ba amma kuma za a ninka muku lada sai suka yi fushi da wannan وقالوا suka ce نحن أكثر عملا ai mun fi sewar aiki ya wa'annan da aikinsu bai kai namu ba amma za a ce ladan su ninka musu za a yi وأقل أداء amma a ce mu ne karancin biya wajen biya ko za a biya kaɗan قال sai wanda ya ba su aikin ya ce هل ظلمتكم من حقكم شيئا na ya rage muku wani abu daga hakkinku ya muke da ku kan ku fara aiki kun fara aiki ne kan zan ba ku kiradi kiradi na ba ku kiradi kiradi na rage muku wani abu قالوا لا kuka ce ba abin da ka rage mana فقال
sai me aikin wanda ya ba su aikin yace فذلك فضلي su أوتوه wa'annan da na ninka musu baiwa ce tawa da nake ba da ita ga duk wanda na nufa baiwa ce tawa da nake ba da ita ga duk wanda na nufa shi yasa wannan akwai hujja babba akan irin abin da Allah yakan bayyana ga sashen bayansa na cewa ga wani aiki ɗan kaɗan amma a ce an ninninka masa lada ko a ce ma wani bai aikin ba amma wani ya yi aikin shi a ba wanda bai aikin ba lada kamar wanda aka ba shi wanda ya yi aiki نعم yayin to akan sami irin wannan a baiwar Allah asali dai shi ne gwargwadon aikin mutum gwargwadon ladansa inna ma a jauriki ala kadari ta abiki amma ana samun halaye na istisna'i wanda a nan kuma baiwar Allah shi za ta aiki ba ka'idar ba ko ba tsarin ba a nan abin ya wuce tsari ya wuce duk wata ka'ida ya koma magana ce kawai ta baiwar Allah ta baraka wa ta'ala
babu ismin man mana ajaral ajiri babu zunubin wanda ya hana lada ga wanda ya tuhurta ya masa aiki an tuhurci mutum ya aiki an ba shi aiki kan za a biya shi ya aiki ya gama amma a kibiyarsa to laifin da yake kan mai irin wannan حدثنا يوسف بن محمد حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya قال taba da nan sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce قال الله wani تعالى tabaraka ta'ala ya ce ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه akwai mutum uku wanda da ni za mu shari'a ranar alkiyama ni da su ne za mu shari'a ranar alkiyama رجل اعدى بي ثم غدر na farko mutumin da ya yi alkawari da sunana yake ya yi alkawari tsakaninsa da Allah zai kaza amma daga baya zo ya yaudara ya warware wannan alkawarin to wannan ne da shi ne zamu shari'a a ranar alkiyama
warajulun ba na biyu a fakar mutumin kamar da ya sai da ɗa ya ci kuɗin ɗa ya san ɗa ne ba bawa ba amma kuma ya sai da shi ya ci kuɗin irin yadda da can duk ake an saba irin wannan musamman a nan ƙasar an yi sarakai a zalimai har zama an suka bukatar bayi sai su sa kawai a kai hari unguwa ko ƙauye ko abu kawai a rinka kamo mutane ana bautar da su yayin in an kama ma ya'ya biyu ka kai kuka a ce to ba za a tausaya ma a baka da amma dai ɗayan kana ji kana gani dole ka haƙura ya tafi bauta to duk irin wannan to irin wannan wanda duk yayi haka a ranar alƙiyama shi da Allah za su shari'a
warajulun isa ajara yawa ajiyar su mutumin da ya ba ma'aikaci aiki sassaufa minhu shi mai aikin ya cika masa aikin duk abin da yake bukata an masa walam yu'dihi amma ajrahu kuma shi wanda ya ba da aiki sai ki ba ma'aikacin ladansa shi ma wannan da ni za a za za ni shari'a zai shari'a da ni
Babu.
irin wannan ma yakan afi so da yawa ga ma'aikata mutum ya aiki ya aiki har irin wannan yakan koya wasu daga cikinsu su koma halaye munana wani sai ya koma matsayin mato an ba shi kayan aikin bara ma ya siya inda ga bukatunsa a gaba to ya yi aikin a baya ba a biya shi ba wanda yake da abu ne mummuna Eh, dan amana aka ba shi kage kuma ya siyar shi ba to amma kuma ta wani wajen sai a ce kamar koya masa ake.
Mm.
wanda yake wa aiki sikiriyarsa Mm.
ai su ta ƙara jawo haka Mm.
to zaman zai yi ko ko kike za a ko ba rage
ne ba ya sami mu ba ko yana sauka amma sunan ai
babul ijaratu min al-asr ila al-layli babu a turanci mutum ya aiki daga farko lokacin da asarar haƙƙi zuwa farkon dare حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو سامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sallallahu alaihi wasallam yake مثل المؤمنين واليهود والنصارى yadda za a kwatanta musulmi da yahudawa da nasara كمثل رجل kamar mutum ne استاجر قوما da ya ba mutane aiki يعملون له عملا su zata wani aiki ya soke su dan su zata wani aiki يوما الا الليل a tun daga farkon rana har zuwa dare على اجر معلوم Bisa zai ba su lada, bisa cewa zai ba su wani lada wanda sun yi yarjejeniya a kai sai sun sani shi ya sani.
فعملوا له الى نصف النهار Sai su fara aiki tun daga farkon rana, tun daga safiya har sai da rana ta kai tsakiya.
فقالوا Suka ce, لا حدث لنا الى wannan اجرك aiki ba za mu iya ba, ba mu da bukatar ma ladan.
الذي شرطت Wanda لنا ka shantsanta mana.
وما عملنا باطل Mun yadda ma abin da muka aikata ba sai an biya mu ba. Mun yadda mun aikata nan kawai mu rabu da shi. Ba za mu ci gaba da aikin nan ba, ko ba za a biya mu ba mun haƙura.
فقال لهم sai ce da su لا تفعلوا a'a kada ku yi kada ku ce za ku bar aiki ko da kun kawo rabi ne ku ƙara sarabin man أكملوا بقية ku ƙara عملكم sa ku cika ragowar aikin ku in ya so a biya ku وخذوا in أجركم ya so كاملا ku karɓi ladan ku cikakke فأبوا suka ki suka وتركوا bar aikin suka bar ladan su واستأجر آخرين بعدهم shi ne aikin nan sai ya tsaya- ya hayi wa'ansu bayan wa'annan فقال ya ce da su أكملوا بقية يومكم ku هذا ƙara sa ragowar yinin nan naku ku yi aiki har zuwa faɗuwar rana ولكم الذي شرطت لهم من abin da الأجر duk nake zan ba su na lada kuna ba su gaba ɗaya
فعملوا kuma idan suka fara aiki kamar da gaske حتى إذا كان حين صلاة har العصر yayin da wakacin sallar la'asar ya zo قالوا don ka ce لك ما عملنا باطل a duk abin da muka yi ma mun mun haƙura mun bar shi ba sai ka biya mu ba ولك الأجر الذي جعلت لنا a فيه ladan da kake za ka biya mu ka je ka rike mu aikin ba mun yi shi kawai kyauta ba za mu iya ƙara wannan aikin ba فقال لهم yace da su أكملوا بقية ku عملكم ƙara sarkowar aikin ku don ku da kun ya fi rabi فإنما بقي من النهار شيء abin da ya يسير rage kafin rana ta faɗa ɗan kaɗan ne suka فأبوا ce sun gaskiya aikin nan ba zai zo za su iya ba ya gishu واستأجر قوما sai ɗan waɗansu haya أن يعملوا له بقية cewa يومهم za su yi masa aiki ragowar yini فعملوا بقية suka yi يومهم aiki ragowar yini hatta gabatin shamsu har rana ta faɗi wasu gabalu ajar alfarikai ne sai ya ba ba su lada duk da ma'un guda biyu aka ba su lada ninki ninki wanda aka yi da su da safe aka ɗauka aka ba su wanda aka yi da su da rana aka ɗauka aka ba waɗannan fa zalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadha an-nuri a wannan shi ne misalin musulmi da kuma abin da suka karɓa daga wannan haske na annabi sallallahu alaihi wa sallam
babu man istajara ajiran babu wanda ya soce mai aiki fataraka shi ajarahu mai aikin da ya gama aikin sai ya tsayawa ya karɓi ladansa fa amila fihi al-mustajiru shi wanda ya bada aikin sai ya tsaya yana ta riri ta wannan ladan yana jujjuya shi har ya zama wata dukiya fazada dukiyar nan ta karu aw man amila fi mali ghairihi fastafadala ko kuma wanda ya aiki a dukiyar waninsa sai ya zama wato dukiyar ta karu
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال a ɗan umara Allah ya ƙara yadda gare su ya ce سمعت رسول الله صلى na الله عليه وسلم يقول wasallam yana cewa إن طلق ثلاث فرهات wasu mutum uku sun tafi ممن كان قبلكم daga wanda aka yi kafin zuwa al'ummar da suka gabace su حتى حتى أول مبيت إلى دار har kwana ya tarar da su zuwa gida da zuwa wani kogo neman makwanci ya sa suka shiga wani kogo فدخلوه suka shiga cikin kogon وانحدرت صخرة من sai ga الجبل wata katuwar dutse ta fado ta gangaro daga saman dutsen فسجد عليهم ta الجارة toshe musu kofar kogon nan وقالوا suka ce da junansu إنه لا ينجيكم من هذه الفقرة lamarin da ta ba abin da zai tsere da ku daga wannan katon dutsen da ya rufe muku kofa إلا أن تدعوا الله sai بالصالح ko ku roƙi أعمالكم Allah da managartan ayyukanku.
وقال رجل منهم
Faƙalar rajulun minhu sai wani mutum a cikin su yace نعم اللهم إنني كان أبواني Allahumma ya ubangiji kana li abawani nayi iyaye biyu شيخاني ko fasfe كبيراني wanda suke sun girma kwarai وكنت لا أبجد قبله ما أعلى ولا ya مالا kasance ba na ba iyalina ko wata dukiya tawa abinci kafin in ba su وأنا آجي في طلب شيء يوما a sai tafiya ta yi nisa da ni a neman wani abu فلم أريد عليهما ban koro dabbobi ba na dawo wajen mahaifan nan nawa حتى ناما har sai da suka yi bacci gashi ban kai musu nonon da nake kai musu kullum da daddare su sha ba وأعلمت لهما قبوقهما na tatsan musu nonon da nake kai musu su sha فوجدتهما نائمين da na je sai na same su sun yi bacci وقريت أنا أبجد قبلهما أهلا أو مالا Raki a ce in ba wasu iyali ko dukiya su sha nonon kafin a ce iyayena sun sha.
ولبست Na zauna والقدو على يدي alhali ga kokon nonon a hannuna.
أن تزور Ina استيقاظهما sauraron farka wasu. Wasu za a koma. Wasu za mu koma. Daga nan akwai ruwa kuma da yake gangaro.
Zoje gangaro nan ku?
A'a. Ya kyale. an dauko abin da ina waya ko da mun babu ɗaya
نعم
to na da ina sauraron farkawar su نعم
akwai
وقريت amurka أن أبجد قبلهما أهلا وما- و- و- وما أو مالا
wakalu ala yadayya alhali kokon da nuna ke ciki yana hannuna na'am an da zurusti ka zo ma ina sauraron farkawarsu hatta barkal fajaru alfijir ya haske fasai suka kaza farka wa shariba gabukan suka sha ma nonon su da suke sha da daddare Allahumma in Ya kuntu Ubangiji.
fa'altu zalika in na aikata wannan ibtiga wajhika dan neman yardarka fa farij anna ma nanu to fi ka yaye mana abin da muke ciki Allah ka yaye mana wannan hali da muka fada min hadhihi sakhrati daga wannan dutsen fa faraja shay'an sai ta bude ɗan kaɗan.
la yasdi wa hukuta Fafarrik ya fi, fafarrik anna ma na nufi. To, ban fara da shi an sai dutsen nan ta buɗe ɗan kaɗan, suna ganin haske, amma la su fi wunar furuja, ba su da ikon fitowa.
قال النبي صلى الله Annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce, وقال الآخر ɗayan kuma ya ce, اللهم يا كانت لي ولي.
بنت أمي ina da wata ‘yar ammi كانت أحب الناس da ta إلي kasance na fusanta fiye da kowa ta shiga raina.
فأردتها عن Sai نفسها zai neme ta, ta bani kanta, فامتنعت sai مني shaki daga gare ni حتى أعلم بها سنة من Ha- السنين sai da wata shekara daga shekaru ta saukan mata ma'ana ta waɗa a cikin bukata matsananciya ba abinci ba abin bukata gaba ɗaya فجاءتني ta zo min فأعطيتها عشرين ومئة دي- ya دينار ba ta dinari ɗari da ishirin على أن تخلي بيني وبين نفسها bisa cewa za ta ƙare ni in ji yadda nake so da ita ففعلت ta ce e ta yadda حتى إذا قدرت a عليها yayin da na sami iko a kanta قالت sai ta ce لا أهل لك "Ba- la a wur- ban halatta ba gare ka أن تفض الخاتم إلا ba وجهي daidai ba ne ba zan halatta ma ka buɗe wannan yimki ba sai fa da haƙƙinsa
فتحرجت من الوقوع عليها da na ji wannan magana daga bakinta sai na ga laifin a ce na afka mata ko na sadu da ita فانصرفت عنها na na ƙyale ta وهي أحب الناس إلي alhali tana mafi soyuwar mutane zuwa gare ni duk da na ƙyale ta ba don son ta ya fita daga raina ba amma dai jin- girman maganar nan da ta faɗa shi yasa na ƙyale ta وتركت ذاب الذي na أعطيتها ba ta daba mata zinari da daba- da dabata اللهم Allah إن ya كنت Ubangiji, فعلت ذلك ابتغاء in na وجهك aikata wannan dan neman yardarka فافرج عنا ما نحن ka فيه yaye mana abin da muke cikinsa. Wannan Gudun.
shi ne a ruwayar inganta da fafuruci.
نعم Wancan ko fafarwai ya fi inganci dangane da ruwa.
نعم To, انفجرت الصخرة sai dutsen nan ta ƙara buɗewa, غير أنهم لا يستطيعون الخروج sai dai ba منها su da ikon fitowa daga gare ta.
قال النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce, وقال الثالث na ukun kuma ya ce, اللهم إني استأجرت أجراء Ubangiji, za su ci ma'aikata فأعطيتهم أجرهم Iska gama na ba su ladansu, غير رجل واحد sai wani ɗaya a cikinsu, mutum ɗaya a cikinsu ترك الذي له ya bar ranar da na ba shi وذهب ya tafiyarsa.
فصمرت أجره Sai na ɗau ladan nan da na ba shi ne ta jujjuyawa.
حتى كثر منه الأموال Matutoyi suka yawaita daga wannan lada.
وجاءني بعد حين Ya zo min bayan an daɗe, فقال يا ya عبد ce ya, الله ya bawan Allah, أدي إلي أجري ka bani lada na, ka bani lada na da da muka yi za ka biya ni.
وقلت له A nace da shi, كل ما ترى من أجرك من kaga الإبل abin da kake gani ladanka ne da raƙuman nan والبقر da shanun nan da والغنم shimakai da awakai والرقيق da bayi din naka ne
فقال يا عبد الله bawan Allah لا تستهزي ka daina بي min izini wannan wasa ba na so فقلت nace da shi إني لا أستهزئ بك a wasa nake ba ba gaskiya ne فأخذه كله ya kama shi duka فساقه ya kora ولم يتر ya منه ba شيئا kome ba a ciki اللهم Allah.
فإن كنت فعلت inda na yi ذلك wannan ne ya فأعذرك ubangiji in na yi wannan ne domin ya neman yardarka فاخرج عنا ما ka نار فيه yaye mana abin da nake ciki فانفجرت الصخرة sai dutsen ta buɗe فخرجوا suka يمشون fito suna takawa da kafafunsu
باب من آجر نفسه ليعمل على ظهره babu wanda ya cutar da kansa don ya ringa dako aka ya ringa ɗaukan kaya a bayansa
ثم تصدق به bayan ya gama aikin ya gama ɗaukan kayan a bayansa an biya shi sai ya ɗau kuma ladan da aka biya shi ya sadaka da shi الله الله وأجرة الحمالي da ladan mai dako biyan mai dako حدثنا سيد بن يحيى بن سيد القرشي حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال yace كان رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم kasance إذا أمر بالصدقة idan yayi umarni da ai sadaka إن دلق أحدنا إلى السوق dayan mu yakan tafi kasuwa فيحامل ya ringa dako dan ya samu abin da zai sadaka فيصيب المدة wani abu ya shi nabi na abinci وإن لبعضهم لمئة لمئة ألف irin masu wannan dakon a baya a yau za a samu ɗaya a cikinsu yana da dubu ɗari wanda da abinda za a bayar sadakar ma sai an je an yi dako ake zuwa an ai sadakar amma yau Allah ya hore an shiga cikin wadata sai kaga ɗaya yana da dubu ɗari
قال yace ما نراه إلا نفسه yana muna zaton a- yana magana ne a kan kansa shi abu masudin yana faɗar kansa cewa da can gashi in an ce ai sadaka ba abin sadakan ma sai ya je ya yi dako yake nemo abin da zai ba da sadaka amma a yau gashi dubu ɗari ya fi ƙarfinta
babu ajar samsarati babu ladan dillanci me hukuncin ladan da ake biyan dillali ولم ير ابن سيرين وعطاه وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا a Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai wanda wasu ma suna ganin duk a tabi'an ai ba kamar ishi haka na ɗabnu abu rabayi wanda shi ma tabi'i ne da ibrahim naha'i wanda shi ma ne tabi'i ne da hassanul basari shi ma tabi'i ne wasu suna ganin ma ai shi ne mafi fici a cikin dukkan tabi'ai to duk waɗannan tabi'an da aka faɗa guda hudu ba su ga laifi ba don an karɓi lada a kan dillanci. Don an yi dillanci an biya mutum ya karɓi ladan ke ganin ai wannan ba laifi ba ne.
وقال ابن عباس Abdullahi Abbas sun Allah ƙara da a gare su yake لا بأس أن يقول بي هذا الثوب a, ba laifi mai tufafi ya ɗauki tufafin ya ba dillali ya ce da shi ga tufafin nan nawa ka je ka siyar.
فما زاد على كذا وكذا فهو لك a ni abin da za ka kawo min kaza ne shi yasa duk abin da ya haura wannan to naka ne
وقال ابن سيرين a to shi yake cewa abdullahi abbasin Allah ya kare da a gare su yake wannan ba laifi نعم yau dan ka ba shi kaya ya siyar ma amma kake kai ko nawa ya siyar da abin da zai kawo ma in ya kawo ma duk abin da ya samu ba ruwanka ko nawa ya samu amma dai kai ga abin da zai kawo ma Allah na ba su yace haka yayi daidai a Muhammad Musirin yace إذا قال بئه بكذا a idan yace je ka ka sai da shi da kaza فما كان من ربهم فهو لك a duk abin da ka samu riba akan haka to naka ne to fala ba su bihi ba laifi a cikin haka أو بيني وبينك koko duk ribar da ka samu a kan wannan to za mu raba ni da kai ni kaga abin nan yadda yake a waje na ka zani amma zan ba ka ka je ka siyar duk abin da aka samu ƙari a haka ka zo mu raba ni da kai to ولا بأس به a shi wato ibn sirin yace ba laifi da haka
وقال النبي صلى malamai الله عليه sun cewa wannan وسلم ya fi kamata wani wajen da kirara نعم illa iyaka kamar malikawa da suke ganin ai ba dama duke kirara ta zama urura نعم suka ce a ba kirara ba ce ai tun da ana ganin dukiyar kirara dole sai ta zama kuɗi نعم eh, sai ta zama kashi ko wannan ai ba kashi ya bashi ba kaya ne ya bashi
وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya ce, المسلمون عند شروطهم a musulmi suna nan ga sharuɗansu musulmi duk wasu sharuɗa da suka sa tsakaninsu za a yi aiki da wannan sharuɗa za a yi aiki da wannan sharuɗa wannan ya zo da umumi amma wasu hadisan suna kaidance da cewa matuƙar sharaɗin bai kimshishiniya da wani tsari na shari'a ba نعم idan zama sharaɗi ya yi kimshishiniya da tsari na shari'a to ba za a yi da wannan sharaɗin ba
حدثنا مسدد حدثنا ابو الواحد حدثنا معمر عن ابن داوود عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Wani hadisin da Buhari ya kawo shi mu'allaki Isaqun Rahawai ya rawaito shi a musnadinsa da isnadi cikakke daga hadisin Amr bin Auf al-Muzani haka nan kuma Imam Ahmad da Abu Dawud da Hakim sun rawaito shi daga hadisin Abu Huraira to al-Muslimuna inda shuru'in to da salam sallallahu da salam al-Wahid da salam Amr Ali da Dawud an abihi an ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu qala ya ce Allah ba النبي shi صلى ya ce الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yayi hani أن يتلقى الركبان a ce za a fita a tare masu kawo kaya kasuwa. Cewa ba daidai ba ne, wani ya fita daga cikin kasuwa ya bi hanyar da baƙi suke zuwa. Duk bakon da ya biyo ta wannan hanyar zai kawo kaya ya ce shi zai karɓi kayan ya siyar masa, ko ko shi zai siya.
ولا أبي أحاضر لباد Ba daidai ba ne mutumin birni ya ce shi ne zai wa mutumin ƙauye dillanci a kayan mutumin ƙauye. A kyale mutumin ƙauyen ya siyar yadda yake so. In aka kyale abinda ake shari'a take duba a nan. Shari'a musulunci ta zo da cewa a ba a bai wa kasuwa ƙarfi da yawa. Yawa to amma yanzu idan aka ce shi ma'anar an bai wa kasuwa ƙarfi shi ne. abu ya zamo gwagwadon bukasarsa da yawansa wannan ne zai iyakance farashinsa idan abu ya zo da yawa farashi sai ya kare idan abu ya kankanta farashi sai ya hau in ya so masu himma ai sun sami fage na neman arziki sai ka je ka nemo abin da yake mai wuyar ka kawo ka siyar ka samu riba a kuma kasuwa ta sake halinta an shigo da shi ya wuce ma bukatar ya dawo ya karye kuma to ah, amma idan aka ce to an ba da dama shi mutumin binni shi zai sai da kayan mutumin kawai to shi mutumin binni ya san ya ake shi yasa ba zai yadda ya karye ba ba zai yadda ya karyar da kaya ba zai ce ai sai an kai farashi kaza shi yasa kasuwa tana neman ta kare abu yana nema ya arha amma shi sai ya zamo ya hana wannan irin yadda so da yawa yakan abu za ka ga wanda suke sun san abu suna kokawa da cewa abin da yake ƙara kawo tsada kawai wata dama da aka bayar ga wasu ƴan tsirarin mutane a ce su za su kawo abu eh akwai sanda a nan siminti inda yadda wanda suke masana suke fada idan da za a kyale a shigo da shi to farashinsa sai ya kare bai fi rabi ba amma saboda ai har yanzu aka to da za a kyale su eh, to amma da yake an dabaife an ce ai iyakance masu shigo da shi kuma ba wai don amfanin al'umma ba don dai a yi musu sakayya ko a ba su wata dama don wani matsayi da da suke da shi to shi yake kawo sai abu ya zamo ya hau fiye da yadda yake ya a ka- a kasuwanci zai hau sai ya kai matsayin da kasuwa ba ta kai shi ba shi yasa ah, tsarin addinin musulunci ya zo da cewa a saki kasuwa a kyale kasuwa ta yi halinta to قلت nace يا ابن عباس ya alana abbasin shi Ma ne kaulu tambayar la yuhadu wato bifadi.
eh, dawusu ne yake tambayar نعم alana abbasin نعم me ake nufi da faɗin manzo la ya fi uharirun libadin قال sai alana abbasin ya ce لا يكون له سمسارا kai ya zamo dillalinsa kai ya masa dillanci saboda in ya masa dillanci sai ya ƙara kuɗi yanzu da ma kuma a zo a biya mutumin ƙauyen ɗan kaɗan shi wannan yana zaune ba wata wahala yana zaune a gida sai dai kullum ya fito ya dillanci amma ya tsabga dukiya ya tara dukiya da yawa
باب ba wannan babi ne هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك ni alil harbi daidai ne mutum ya ba da kansa ya aiki ga wanda yake kafiri a ƙasar kafirai daidai ne haka kana musulmi ka je ƙasar kafirai kafiri ya ɗauke ka ka ne masa aiki yana biya wanda abin da a yau yi yau an taka an abin nan ɗin an tarwatsa musulmi musulmi sun rasa yadda za su yi a ƙasarsu ana ta kashe su sun gudu ƙasar kafirai ba irin abin da ba sa gamuwa tun a hanya ɗewa su halaka in sun je can su shiga cikin nau'o'i na wulaƙanci iri daban-daban
حدثنا عمر بن عبس حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب رضي الله عنه amma bugun قال aratti wanda yake daga bani tamim ɗaya daga cikin farkon shiga musulunci hababunul arat yana cikin mutane na farko da suka shiga musulunci Allah ya ƙara yadda a gare shi na da yace kuntu rajulan qaina na kasance mutum ne ni makeri fa'amiltu lil asbin wa'ilin sai ne wa asun wa'ilin aiki wato ne masa takobi fashtama ali indahu sai zama kuɗi na sun taru a wajensa fataitu ataqabahu Mace wajensa ina neman ya biya ni kuɗaɗe na.
faqala Sai ya ce, la wallahi la Ai qaita wallahi in shi ne ba zai biya ba, hatta takfura bi muhammadin sai wai ya yadda ya dawo daga bin annabi sallallahu alaihi wasallam.
fa qultu Sai na ce da shi in ji habbabu min arat.
amma wallahi hatta tamuta Ai kuwa sai in ka mutu na rantse ba da Allah.
thumma tub'atha Sannan an ta- a tashe ka fala wallahi ko an haka ko mutuwa za a yi ba zan bar annabi ba.
qala Sai a ya ce, wa inni lamayitun thumma mab'usun Au, ashe ne in na mutu tashi na za a yi, qultu na'am ya ba da ya ce sai ya ce masa ƙwarai, in ka mutu nan sai an tashe ka.
qala Sai ya ce, fa innahu sayakunu li thamma malun wa ko waladun ai, ko a lahirar aka je sai na samu dukiya da ‘ya'ya. Yanda a nan duniya Allah ya bani, to na samu to an je ma can ɗin haka ɗin ne, wala in rujutu larabi inna li inda hu lal husna. أفلا الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب
fa'aqarika sannan na ji haka ne kuma anzalallahu ta'ala Allah ta'ala ya saukar da أفرأيت الذي كفر بآياتنا wakala lakuta yana malam waulada مم.
a kaga lamarin mutumin nan da ya kafirce da ayoyin Allah har yake cewa wai in an je lahira ba makawa sai an ba shi dukiya da 'ya'ya hatta da algaiba ya ga abin da zai je ya zo ne a mutane da ramani ahada ko shi da Allah an yi yarjejeniya kalla ba ɗaya a ciki sanaktu ma ya kulu duk abin da maganar nan da ya faɗa Allah sai ya sa mala'iku sun rubuta wani mutu lahu min al'azabi madda Ah, za a ƙara masa azaba ɗari wani rusu ma ya kulu za mu nuna masa abin da ya faɗa abin da ya gada daga maganar nan da ya faɗa Ah, wa ya ci na farda zai zo ba ɗa ba dukiya ba kobo ba ɗa ko ɗaya
babu ma yuda fi raqabati ala ahya'il arab kalla ta farko a Qur'ani wannan ita ce kalla ta farko a cikin kalla 33 da suke Qur'ani wannan kalla ita ce ta farko rasi akan duk wanda yake ganin dan ya samu wani matsayi a duniya to wai dan yana da daraja ne wajen Allah ko ko don wani dabara ta sa aka nuna cewa ko kaɗan ba haka bane kuma samu matsayi a duniya ba wai yana nufin an zama wani abu a lahira ba da yawa mai matsayi a duniya wanda a ranar lahira ba koman kome ba ba kowan kome ba ah, ba kowan kowa ba to
babu ma yuda fi raqabati ala ahya'il a arab nan wasu suka ce wannan kafin a yi nafsin haka ne wasu kuma suka ce a'a larura ce ta kawo haka Ah, wasu suka ce ai wannan tun kafin a yi izini ne da cewa a yaƙi kafirai an yi izini a yaƙi kafirai an ce kuma kai musulmi ka ringa makami kana siyar musu ai ba za ta yiwu ba Ya bu- kafin a yi umarni da cewa ba daidai ba ne mummuni ya ringa kaskanta kansa wani kaskanci ne ya kai a ce mummuni ya wa kafiri aiki domin mu nuna yiri ɗaya daga cikin gaggan malikawa yake cewa abinda masarori suka tabbata a kai shi ne idan kana aiki a waje na gareji ne da kai matsala ko ko shago ne da kai na ɗinki eh, ko rumfa ce da kai kake kera to dan kafiri ya zo musamman kafirin da yake tsakaninsa da musulmi akwai yarjejeniyar amana ya zo ya baka aiki to ka iya karɓa kai masa irin wannan ba za a ɗauka cewa kaskanci ne ba amma a ce kafiri ya zo ya ɗauke ka kana musulmi ya kai ka gida kai aiki don ya biya ka to ai wannan kaskanci ne irin wannan kaskanci ne yan ko a ce kai ne za ka bi shi da bari su ci dabbar ka ka ringa binsa ko ka ringa ɗaukansa ko ya je wajen ɗakin wanka da ta aka yi ɗakin wanka ɗaya daga cikin hidimar da ake a ɗakin wankan shi ne akan samu masu tuɗa wa mutane kafafu a kankare musu kafafun a yanke farce a gyara kafa duk wannan kafiri yanzu kana musulmi kai masa wannan ba daidai ba ne wannan shi ne ba daidai ba yanzu shi ibn munayyari ɗaya daga gaggan malikawa wanda wani malami yake cewa a misira an yi wasu gaggan malamai guda uku ɗaya daga cikinsu shine a wakaci da ɗaya daga cikinsu shine ibn munayyar wanda shi a iskandariya yake ko a ƙasar misira da a birnin iskandariya yake kamar yanzu da inyamurai galibi duk suna da yara almajirai ɗaiɗaiɗai kowanne za a samu wani biyu ai rashin sanin ciwon kai ne da rashin tsari yawa ai ba ai rashin sanin ciwon kai ne ai kaga abin da ake faɗa na kaskanci wanne ne ba za su yi za su kai musu kaya gida za su ɗauko za su yi meye za su yi meye za su yi meye shi yasa duk wannan rashin sanin ciwon kai ne ya kawo har ake haka to
Na'am.
babu Babu yi kafin rakabata ala ahyayin arabi.
babin abin da ake bayarwa fil ruqyati fil a cikin ko ruqyati a cikin yin tawaida ruqyati yin Na'am.
tawaida ga kabilan larabawa lada da za a bayar in kai tawaida ga wani daga cikin larabawa ko da ba musulmi ba to me hukuncin wannan ladan وقال ابن عباس Allah da ba su yi da sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake ya kawo shi a wato mursa mu'allaki ko ya kawo shi mu'allaki a kansa Abdullah- shi abla dan fodo yake magana ko a misbahur rawi ya baitocin na misbahur rawi a kai ya ya faɗa wajen matalikun ladar buhari wa babu hinu eh وما به القدر فليس الثاني أها. أو سبحان الله يصورهم بيتي جديدة الناس كتفتون يجي يا يفتى أكون وانا يكون أه؟ أها. عن النبي شوفوا قال بالفاتحة to ana na zai fi ruka fil fatiha ta kare ruhu a fada an zi saliha ko ma annabi ma zakaru annabi fi ruka bil fatiha ta kare ruhu a fada an zi saliha to wannan hadisi da nan ya kawo shi mu'allaki a kitabu tibbi zai kawo shi da da hadda sinadar zama illa da ɗan bambanci kaɗan
أحق ما أخذت عليه أجران كتاب الله mafi cancanta abinda ka karɓi lada a kansa littafin Allah ai an sosai ka ka karanta ƙur'ani ka karanta ashe daidai ne kenan wannan shine hujjar mafi yawan malamai akan cewa mai koyar da ƙur'ani dan an biya shi ya ci halal amma hadafi yawa suka ce ina ai koyar da ƙur'ani ibada ce Allah shi ne mai ba da lada, amma idan rashin lafiya ce, za ka yi masa tawaida, za ka yi masa tofi ko abin da ya kama da haka da ƙur'ani suka ce a wannan ba laifi, inda wannan ba koyarwa ba ne, a koyar da addini ai abu ne wanda dole musulmi ya ɗauka shi a kansa cewa ya koyar da addinin musulunci yana cikin wajibansa a rayuwa. Shi yasa an ce kuma sai an ba shi lada to ina kenan. yana yi ne don ladan kenan ba don wa in ji su hanafiya ba amma mafi yawan malamai suka ce ba laifi
وقال الشعبي gari ya ce لا يشترط المعلم "Ihun, Illa an yi ba wula shi'a." daidai ba ne shi malami ya ce in na koya ma za ka biya ni to wannan ba daidai ba ne in ka yadda in na koya ma za ka biya ni to shabi ya ce haka ba daidai ba ne illa an yi wuɗa shi amma in ya koya sai wanda aka koyar ɗin ya ɗauko abu ya zo ya bashi falyakabalu a sannan dan ya karba daidai ne yawa ba sharaɗi suka yi ba shi wanda aka koyar wanne ya kawo dan ɗakin kansa don son ransa ya kawo ya baya to wannan nan an karɓa ba laifi ba ne وقال الحكم shi sha'abi haka ya faɗa a ɗaya daga cikin tabi'ai hakamu ya ce hakamun utai bata lam asma ahadan kare ajab muallimi ni a iyaka zaman da ne da malamai ban ji wani a cikin su ba da ya ce a ba malami lada ba daidai ne ba ni duk malaman da na gamu da su sun suna ganin a ba malami lada an yi daidai
wa dal hasan da rahima shatan a hassan albasari ya ba da dirhami goma lada ga malami
walan ya rabu nasirina bi ajal kasami batan a ibn sirin muhammad ibn sirina bai ga la- laifi ba don mutum ya yi rabo an ba shi lada
wa qala ya ce ibn sirin ya ce kana yuqalu asutu ana cewa abin da ake kira sutu karɓar cin hanci rashuwa a wajen hukunci ana cewa rishuwatu shi ya fi yawa to wa kanu yudauna ala kharsi sun kasance ana ba su lada a kan kirdado kirdadon da ake na da na 'ya'yan itatuwa wajen wajen fidda zakka to masu yin wannan akan ba su lada a kan haka
حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن ابي متوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال yace in talaka nafar min ashabi wasu nabi mutane sallallahu daga alaihi wasallam sabanin fi sun safaratin tafi a wata tafiya da safaruha suka yi ta hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi arabi sauka ga wata kabila daga kabilun larabawa fasadafuhum suka nemi su ba su garar da aka ba bako abincin da akan bayar ga bako fabaw an yudayifuhum suka ce su ba za su ba su ba qalu diga sayyidu zalikal hayy sai a miciji ya sari shugaban wannan kabila kabilan nan da ta kiyarda ta ba da abincin da akan bayar ga baki
fasa'alahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un sai aka yi ƙoƙari ƙabilar nan ta yi ƙoƙari a kan duk wani magani da suka sani yana maganin sarar miciji amma ina shi shugabannin nasu da aka sa da miciji ya sara sai ya zama abu gaba yake gaba yake ba abin da ya masa rana ba abin da ya amfane shi faqala baruhum sai wasu a cikin su suka ce law ataytum haula in rahada kun ga da kun je wajen wannan bakin nan da suka zo allazina nazalu wanda suka sauka la'allahu an yakuna inda ba'rihim shay'un ta yi aidace wani a cikin su ya zamo ya san me maganin miciji me fatahu maganin sarar miciji sai suka je wajen sabon nan faqalu suka ce ya ayyuhar rasul ya ku wannan jama'a inna sayyidina ludiga hakika shugabanmu maciji ya sare shi wa sa'ina lahu bi kulli shay'in ba kokarin da muka- ba mai masa ba la yanfa'uhu amma ba abin da ya masa magani fa hal inda adam minkum min shay'in a cikin ku za a samu wanda yake da wani abu da zai amfane shi fa qala baruhum na'am sai wani a cikin ku wallahi yake shine abu sa'idin wanda ya ruwaito hadisin ni kwarai wallahi inni La- la la la arki wallahi ni nakan yi tawaida arki nakan yi tawaida walakin wallahi laqad istafzanakum Haƙi- sai dai kuma wallahi laƙadis sarrafina ku Mm.
mun ne muku sauke mu irin abin da aka saba in baki sun zo ana kawo musu na abinci amma ko kun ki falan kalan kuna ba turikuna ku ku sauke mu ba amma ana biraqin lakum shi yasa ni ma ba zan muku tawai da ba ba zan muku maganin ba atafi da aluna sai in kun kula yadda za ku sanya mana lada fasalahuhum ala qadi'in min al-ganami sai suka yi sulhu da suka yi yarjejeniya da su kan cewa eh in an yi maganin ya maganin ya yi za su ba da garke na dabbobi ban dalaka sai shi a abu sai da hurri ya tafi yaftilu ya tuku da alai yana yaftilu wa alayhi, soke ga shugaban nan da aka tsara wa yaqra'u yana karanta fatiha alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin faka annama nushita min ikale ai dan da nan sai ga shugaba ya warke kai ka ce an kwance shi ne daga dabaibai ban dalaka yamshi wa ma bihi qalabatum sai ya tafi ya haɗi yana tafiya alhali ba wani ciwo tare da shi kamar ma mace zai bai taɓa sararsa ba
qala ya ce fa'ufuhum du'ahum fa'ahum suka cika musu ladansu allazi salahum wanda ke alayhi yarjejeniya da su a kai fa'ahum na'am fa qala baruhum da aka kawo ladan wani su a cikin sabai suka ce ikismu kai a tashi a raba ma ga ga dukiya an samu dama muna bukatar abinci fa qala allazi raqa sai wanda ya tawaye da race raka Na.
wanda ya tawaye da race la tafa'alu a'a ku ce za ku raba hatta natiyan nabiy Ubairi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama wa nazkura lahu allazi kana in ya so sai mu faɗa masa yadda duk aka yi fanan zura ma ya amuru in ya na so mu saurara mu ji me zai umarce mu da shi fa kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi Suka zo da manzo wasallama sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu suka ambata masa cewa ga yanda aka yi ga yanda aka yi fa kala sai ya ce wa ma yudrika annaha ruqyatu kai amma ko kai fahimta ai lalle a fatiha ta waida ce ta yaya aka yi kasan har cewa ita ta waida ce thumma qala sannan manzon Allah ya ce kar asautum kun yi daidai da kuka karɓo ladan ikismu ku raba wadrubu li ma ku ni ma fahama.
ku yi sa da ni ni ma a raba har ni don ya ƙara nuna musu halaccin abu Mm.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد Bukhari الله ya ce وقال شعبة حدثنا أبو بشر حدثنا المتوكل بهذا Mm, da wannan isnadin. babu باب ضريبة العبد babin harajin da akan tora wa bawa وتعاوض ضرائب الإماء da kuma bibiyar kudin da bayi mata kan kawo ga iyayen gidi bayi mata da ta yi suna da sana'o'i a ta yi su yarjejeniya da iyayen gidan su cewa su ringa kawo kuɗi in sun je sun aiki su kawo kaza abinda da ya wuce kazan nasu ne to amma mata abun gudu ne wata tayo in ta je ba aikin take ba wani can abu take daban take samo kuɗi tana kawo shi yasa aka ce to irin wannan a tsaya a bincika Na'am.
ka kawai dan kana da baiwa mace kun yi da ita kullum ta ringa kawo ma ka "Ah, ta yi aiki ka ga kullum kawo aiki ba ba ka san me take ba ka za ka bincika tukun
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الدويلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال yace هجم أبو ديوة النبي abu da صلى ya الله عليه وسلم bata sunan salafi'u a zancen da ya fi inganci yau manzo sallallahu alaihi wasallam kawo فأمر له ya بسائل ba shi sa'ai guda نعم ko sa'ai Au biyu sa'aini min da'ami. وكلم مواليه ya yi magana da iyayen gidansa fafa an gallatihi ya sa aka rage daga abin da ake yake kawowa aw daribatihi ko ko harajin da aka dora masa
babu kharaj al-hajjami babin abiya mai kahun haddathna musa ibn isma'ila haddathna wahib haddathna ibn awsin ana abi an ibn abbas radiyallahu anhuma qal Allah Abbasin Allah ya kare da a gare su yace itajama an-nabi sallallahu alaihi wasallama ai masa kahun wa adal hanjam ajrahu ya ba ne masa kahon ladansa haddathna musaddadun haddathna yazid ibn zura'in an khalid an ikrimah an ibn abbas radiyallahu anhuma qal yace itajama Allah an-nabi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallama wasallam وعد الحج ya ba ne وعده kahon ladansa ولو علم كراهية da ya san ba daidai ba ne da ba zai ba shi ba da ya san a ce a biya mai kaho ba daidai ba ne manzo Allah ba zai bayar ba shi yasa shi abin da aka ruwaito na daga hani daga haka wato mansuhi ne kenan
حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه Allah ya يقول malik Allah ya kare da gare shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi يهتجم wasallam ya kasance kan yi kaho ولم يكن يظلم أحدا أجره ba ba za Allah ba tsarinsa bane a yi masa aiki ya hana ladan bai kasance yana lazalanta ɗaya ladansa ba باب من كلم موالي العبد babu wanda ya magana da iyayen gijin bawa أن يخففوا عنه من cewa su خراجه rage masa daga abin da suke kawo musu abin da suka yarjejeniya zai ringa kawo musu حدثنا آدم حدثنا شوبة عن حميد الدويلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال al'adar sun malik allah ya kada da a gare shi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a guda ma ya hajjama yi kiran wani yaro kahu bai kaho hajjama ya yi masa hu kaho wa amara lahu bi sa'in aw ya ce a sa'in bashi sa'i guda ko sa'i biyu aw da ko ko aw da mudunabi ɗaya ko mudunabi biyu wa kallama fihi domin ya yi zantar da iyayen gijinsu a game da shi cewa su yi masa rage fa hu fi fa min aka rage qibatihi.
harajin da aka tsora masa yake kawowa
babu kasabil bagai wal ima'i Bai- bai- babun kasbil bagiyi abinda karuwa take tarawa na daga kuɗi wal ima'i da bayi mata masu karuwanci wa kara ibrahim adran naihati ibrahimun naha'i ya ki ba da lada ga mai zuwa kuka gidan mutuwa wal ko muganniyati mai wake وقول الله تعالى wannan babi ne a game da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولا تكرهوا ba daidai فتياتكم ba على ne الابتغاء su su bayan ku mata dole sai sun je sun zuna don su kawo muku kuɗi إن أردنا alhali تحسنا su suna nufin su katangance kansu لتبتغوا عرض ya الحياة haka dan neman الدنيا amfanin rayuwar duniya وما يكرهن wanda ya yi musu dole akan haka فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم Allah zai gafarta musu zai ji kansu tun da dai dole aka yi musu dan sun yi sun kawo su Allah zai gafarta musu tun da dole aka yi musu
وقال مجاهد mujahidu ya ce فتياتكم إماءكم ya abinda ake nufi yau la tukuru fata ya tukuru ima akum yangun ku mata
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wa sallama نهى عن ثمن ya الكلب yi hani daga cin kuɗin kare ومهر da البغي kuma abinda ake bayarwa ga karuwa kuɗin karuwa وغلوان da الكاهن ladan da ake bayarwa ga boka duk waɗannan yace haramun ne
حدثنا مسلم بن Wancan haka yake إبراهيم nan kowane irin kare مم.
amma akwai kauli a masabar malikawa da cewa wannan karen da yake an yi hani daga sai da shi amma am- abinda karen da aka yi hani daga rubansa نعم amma wanda aka yi izini a cikin rukunsa wannan ai a iya sai da shi akwai kauli da haka shi da mai risala ke faɗawa tulifa fi bai ima uzina fi tihazihi ne مم.
wa amma man qatalahu fa alayhi qimatu مم.
to حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شوبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira Allah ka da gare shi yace
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء manzo Allah yayi hani daga abin da bayi mata ke tarawa ta fuskar ɓanna.
باب أسب الفهل babu barbara karo na mijin raƙumi a ce barbara a biya
حدثنا مسدد حدثنا ابو الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi Umar Allah kare da gare su ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسب الفهل daga barbarar namijin raƙumi a ce namiji raƙumi ya barbara ba sai lalle kuma raƙumi ba duk namiji ma na komai a ce ya barbara a biya
babu izasta ajara aradan babin idan ya soci ƙasa kamata a duma to a sai wato ya so mutum ne ya karɓi hayar gona sai ɗaya daga cikinsu ya mutu ko dai shi wanda ya ba da gonar haya ko ko wanda ya karɓi gonar haya to me ya Malam kuncin Sirina.
wannan haya sai a ce abin ya ɓaci ko kuwa a Muhammadu Musiri ne ce laysa li ahlihi an yukhrijuhu ila tamamil ajali idan mai gonan ne ya mutu bayan an karɓi hayar gonar to wajibi a kan iyalin mai gonar magadansa su kyale wannan wanda ya karɓi hayar ya ƙarasa aikinsa zuwa lokacin da ya karɓi hayar.
wa qala al hakamu Hakan ya ce, Wal Hassan- haka mun uku taibata ɗaya daga cikin gaggan malaman kofa da Hassanul Basari wa yasbu da ya awiyata ta tungal ijaratu za a zartar da wannan haya.
ila ajaliha Ai zuwa ajali mutuwa ɗaya daga cikinsu ba zai sa a tada hayar ba.
wa qala ibn umara Allah noma da ya ce, a dan nabi sallallahu alaihi wasallama khaybara bi shadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da haibara ga Yahudawan haibara bisa cewa su gaba da nomawa duk abin da aka samu na 'ya'yan itatuwan to a raba biyu fa kana zalika ala adin nabi abin ya sallallahu alaihi haka ake wasallama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakare da zamanin sayyidina Abi Bakar وصدر من خلافة da عمر farkon khilafar sayyidina Umar har shi sai na mare ce a yau na ga ta kuban mana kasan mu dan manzo Allah ya faɗa ni tsorukun fiha ma ina.
ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة Yadda dan ba a mace wa ɗaya daga cikin sai na Abubakar ko sai na Umar sun sabunta ijarar ba.
بعدama قبر النبي Ba صلى an الله عليه وسلم ka fara Allah sallallahu alaihi wa sallam.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا زهيرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال Abdullahi Umar Allah ya kare dagare shi yace a ɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a Manzo Allah haibara ya ba da haibara an yi amaluha cewa Yahudawa su gaba da noma ta, wa ya su zarafuha shuka ta, wa lahum shaɗar ma ya kharuju min za ha a ba su rabin duk abin da aka samu.
wani bin umar haddasahu Nafi ya ce Abdullahi Umar ya zantar da shi, an almazari a kanar tukura ala shayin san ma munafi'un a cewa gonakai akan karɓi hayar su bisa wani abu, cewa ga abin da za a bayar a karɓi hayar gona, wanda shi Nafi ya faɗa.
la hafazuhu Amma ni bai kiyaye ba, in ji shi mai ruwaya daga Nafi'u. To, wa anna rafi' bin khadij haddasa wato shi ne juwar ya tunu asma'a. cewa rafi ibn abidin ya faɗa anna nabiyya sallallahu alaihi Annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam- ala mazari ya yi hani daga karɓar hayar gonaki wannan ruwaya ta zo da idilaki cewa ala kulle halin a karɓar hayar gonaki ba daidai ba ne na'am in za a yi a bayar taimako kawai ba a ce sai mai noma ya karɓa ba tunda noma yana ɗauke da wani nau'i na galare na'am ba lallai ne ya kai ba to in an biya kuɗin haya kuma ya zo shi ya noma ya sa iri ya yi wahala duk kuma abin ya ƙi kaiwa kai kuma ka karɓi kuɗin haya su yanzu don Allah ka ci halal yana ɗan uwanka musulmi to shi ne abin da wasu suke dubawa amma malamai da yawa suka ce wannan hannun da aka yi ga a ce za a biya hayan ne da abin da ita gona take fitarwa na'am wato irin abin da ake nomawa a gonar amma a karba da kuɗi wannan ba shi aka yi hani ba ai noma nau'i ne daga sana'a ita ko sana'a ta san samu ta san rashi na'am Ehem, ai ta san samu ta san rashi zai dan siyowa ya a hannunka kayan siyarwa ka siyan masa daidai sai Allah ya kawo kasuwa ta kare ko wani abu za a ce wannan kashi kuɗin sa haram ne a hali ne to وقال عبيد الله عن نافع Ubaidulahi Umar ibn Habs ibn Asbin da Umar ibn Haddaf ya karbo daga Nafi'u عن ابن عمر Ubaidulahi Umar حتى عجله har عمر sai da na Umar ya kori Yahudawa daga Haibara. Alhamdulillah sai mu tashi kitabul hawalat ko al hawalat. To lokacin da saura ne. To akwai mai tambaya tambaya ce ko ko? To. To Mm. ya aka fi ke don ya ta ake siya abin da ya gabatar ɗin babu shi ya sa yanzu dole sai ya sake hairala bayan ya yi salatin ga annabi yawwa ba a gabatar da wani akan wani shi kansa wannan tartibin akwai asiri babba a ciki wanda in ba haka aka bi ba to ba za a samu asirin ba yawwa shi yasa wajibi ne ya sake ya ya sake ita hailalar da ya gabatar eh a nan akwai wanda suka ce eh lalle sai ya sake akwai wanda suka ce to saboda rashin sani abin da yake akwai sai ya istighfari ɗari da niyyar dora duk waccan bannar da ya ba daidai ba amma sai ya koki gaba yawwa cewa sai ya koki gaba Eh, amma mafi yawan malamai dai akan cewa ai tun da yi alkawari ne kuma ai mukaddamai galibi sukan yi bayani wajen lakanawa cewa ga tsarin da ake bi wajen yi shi yasa kaga shi yayi ba daidai bane abinda ake bukata alkawari yayi wa Allah cewa ga tsarin da zai ringa bi wajen yi kuma yazo ya ki bi kaga sai ya sake kenan to alhamdulillah wakati yayi ko
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره